وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا 23 ga watan Rajab shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da sha biyu ga watan ɗaya shekara 2026 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba insha Allah ta'ala da karatu a cikin littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah idan ba a sha'afa ba yan uwa muna karatu ne a cikin alkabiratu tasi'a wa falafon babban laifi na talatin da tara daga cikin jerin gwanan manyan laifuka da malam ke ƙididdige mana a wannan littafi nasa wanda laifin da muke tattanawa a kansa 'yan uwa shine alkhiyanatu ha'inci cin amana malam ya kawo mana aya daga cikin alkur'ani wanda ya shiga bayani game da abin da suka shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tsaya ne a daidai a hadisin da malam ya kawo mana wanda annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ke cewa awwalu ma yurfa'u minan nasi amana wa akhiru ma yabqa as-salah wa rubba musallin la khayra fihi wannan hadisi a kansa muka dakata insha Allah ta'ala kuma za mu dora a na gaba mala yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya faɗa yace iyyakum wal khiyana a hirɗinku ina gargaɗinku da ha'inci shine ma'anar iyyakum a hirɗinku ina gargaɗinku ina ka shaidunku ba ku ba alkhiyana ha'inci ko cin amana fa innaha bi'satil bitana annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ce saboda ha'inci tir da abokin zama in ya kasance mutum ba shi da ɗabi'a sai ta cin amana annabi ce tir da irin wannan abokin zaman albitana shine abin da yake na jikinka wanda kake tare da shi shi sa Allah maɗaukakin sarki ya mana gargaɗi da kada marki kafirai waɗanda suke ba musulmi ba a matsayin waɗanda za su zamto kamar zaburin tona cikin mu gare su muna gaya musu sirrin muna gaya musu sirrin Allah subhanahu wata'ala ya ce ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala yace kada ku riki waɗanda suke ba daga gare ku ba ba musulmi matsayin bitana na kusa da ku na dab wanda za ka iya fitan masa da sirrinka to annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yana nuna mana munin ha'inci da cin amana a nan ya ce tir da ɗabi'a da za ta kasance ita mutum ya rika a matsayin abokiyar tarayya ko abokiyar ma'amala ta kasance ita ce ha'inci wannan hadisi yan uwa hadisi ne hasan al-imam abu dawuda ya fitar da shi imamun nasa'i ibnu maja duk sun fitar da shi malam albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' nasa wa qala sallallahu alaihi wa sallam malai ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce haka za ahlun nari wa zakara minhum rajulan wannan yan uwa dogon hadisi ne mai tsayi kwarai da gaske wanda imam muslim ya fitar da shi to amma malai ya gutsuro iyanan ne kadai saboda nan yake so ya ma hujja da shi hadisi ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan ya yi bayanai da dama a cikinsa sai ya faɗi wasu siffofi na 'yan aljanna Allah ya samu daga ciki sannan kuma bayan ya gama lissafa da wasafa siffofin 'yan aljanna sai kuma ya fara lissafa 'yan wuta siffofin 'yan wuta Allah ya tsare mu to daga cikin siffofin 'yan wutan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya lissafa shine ya ambaci wannan gabar da malai ya kawo mana shine cewa haka za ahlun nari hakanan 'yan wuta daga cikin siffofinsu su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya ambaci alkhiyana cin amana na daga cikin siffofi da 'yan wuta wanda za su shiga wuta suka siffanti da su shine cin amana ma'ana duk mai cin amana a ɗaya daga cikin narko na azaba da za a masa shine ko kuma wa'idi da za a masa shine siffa ce irin ta yan wuta to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa zakara minhum rajulan sai annabi ya ambaci wani mutum daga cikin yan wutan la yakhfa lahu tam'un wa in daqqa illa khanahu wanda shi ɗabi'arsa shine la yakhfa lahu tam'un abu wani abu da yake kwaɗayi da yake ɓuya a gare shi duk wani abin da ya ji zuciyarsa tana kwaɗayi tana so baya ɓuya a gare shi wa in daqqa ko da abin ya zamto ƙarami ne ko da komai ƙanƙantarsa illa khanahu sai ya je ya binciko shi kuma ya ci amana akan abu duk wata mu'amala da ta haɗa ka da shi duk ƙanƙantarta sai ya shiga ya fita ya san yadda ya ci amana a wannan mu'amalar malamai suka ce wannan annabi ya nuna mana kaiwa matuƙa ne wajen cin amana shi cin amana ya ɗauke ta a matsayin wata riga da yake yafawa yake ado da ita in dai mu'amala za ta gifta tsakaninka da shi zai ci amanarka in dai abinka zai bullo ta hannunsa zai ci amanarka ko menene naka in dai zai gifta ta wajensa to insha Allah ta'ala shi kuma in bai ci amana ba zai ji daɗi ba to annabi ce wannan siffa ce daga cikin siffofin yan wuta wanda ita ce a cin amana ko ha'inci kamar yadda muka ambata a cikin hadisi wannan hadisi kamar yadda na gaya muku cewa imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa وقال ابن مسعود babban sahabi abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace yace yu'ta yawmal qiyamati bi sahibil amana za a zo da ma'abocin amana ra tashin alkiyama wannan hadisi ne mawqufi mawqufun inda ibn mas'ud ma'ana magana ce ta abdullahi dan mas'ud sai dai galibi malamai suke suna cewa irin waɗannan al'amura idan gaji sahabi ya faɗi wani al'amari wanda ba za ta yi a ce ijtihadinsa ne ya faɗa ba al'amari ne na gaibu suka ce to ya ji ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai sahabai wani lokaci a karantar wasu sukan faɗi magana ba tare da sun jingina ta ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba to idan aka kalli maganar aka ga wannan magana ce da ba za ta yi a ijtihadi a cikinta ba ra'ayin mutum baya shiga cikin irin wannan maganar to sai a ce haza hadithun mawqufun lakin lahu hukmun raf'i hadisi ne mawqufi amma yana da hukuncin mai hadisi marfu'i da hadisin da aka ganshi da irin wannan abin haka ake daukar sa sai an bincika an tabbatar akwai matsala isnadin sa sannan kuma sai a yi hukunci a kansa na suka ko raunanawa malam abdullahi dan masu dake cewa za a zo da ma'abucin amana wannan za a zai fara da ranar tashin alkiyama allazi khana fiha amma irin ma'abucin amanar da ya ci amanar tasa wanda bai ci amana ba baya cikin wannan layin wanda aka bawa amana ya ci kowace irin amana ce sawa'un ta ɗaiɗaiku ce ko ta jama'a ce gaba ɗaya sawa'un ta yan uwantaka ce ko kuma ta bare duka fa yuqalu lahu sai a ce da shi wannan wanda ya ci amana addi amanataka ranar tashin alkiyama lokacin da mutum ya tashi babu komai a tattare da shi babu kaya a jikinsa komai na halittar sama ya koma yadda yake a lokacin za a masa mai da amanar ba da amanar da aka dora maka amanar da ka ci a duniya yanzu ake bukata yanzu Allah maɗaukakin sarki yake bukata ka ɗauka ka maiwa da mai ita addul amanat ila ahliya kenan fa yaqulu shi wannan wanda ya ci amanar sai ya ce anna ya rabb ya ubangiji ta ya za a yi haka ta yiwu na iya ba da amana yanzu wa qad zahabati duniya bayan duniya ta riga ta tafi ta kare ba duniya yanzu wancan abin ya faru a duniya ne na karba a duniya na yi abin da zan yi da shi a duniya na salwantar da shi a duniya yanzu duniya ta tafi ina zan samu abin da zan mayar kala Malam Abdullahi na Masud yake cewa fatumathalu lahu ka hay'atiha yauma akhadha fi qa'ri jahannama fatumaffala sai a suranta ita amanar kamar ka hay'atiha kamar yadda take shine hay'atiha yadda surarta da siffarta da komai ita amana yadda take yauma akhadha ranar da ya karbe ta a duniya haka za a mai misa da ita idan kuɗi ne ya karba sai a suranta masa adadin kuɗin idan wani fili ne ya karɓa za a suranta masa adadin filin kai yan uwa idan magana ce ma ta amana aka bashi ya ci amanar ita kanta amanar za a yi mata siffa a suranta ta ya ganta ina fata an fahimta duk abin da ya karɓa yan uwa haka za a suranta masa shi a ganshi amma ina zai ganshi shine ce fi ƙa'ari jahannama a can ƙasan wutar jahannama ga amanar amma an jefa ta can ƙasan jahannama sun mai ƙalu lahu sannan sai a ce da shi inzil ilaiha fa a kharijha sauka ga ta can autar jahannama je ka ɗauko ta je ka fito da ita ba makawa ƙala ranar tashin alƙiyama yan uwa babu musu e ba ranar jayayya bace ba ranar musu bace ba kamar duniya bane so da ka dole sauka fa qala qala fa yanzilu ilaiha sai dira cikin wutar jahannama so da ka sai sauka kaga shikenan ya shiga kenan Allah ya kiyaye fa yahmiluha ala atiqihi sai ya ɗauko amanan nan sai ya je ya shiga wutar jahannama wuta tana cinsa tana ƙona shi tana babbaka shi sannan zai kinkima amanar ya ɗauka ala atiqihi ya ɗora ta akan kafaɗarsa فهي عليه أثقل من جبال الدنيا yace yadda take a wuyansa idan ya ɗauke ta nauyinta ta fi duwatsun duniya gaba ɗaya nauyi haka za a mai masa da ita amma kun san uwa shi ma ɗan wuta yadda ake sa shi a wuta ba kamar yadda ake ba kamar yadda surar mu take a yanzu haka ake sa mutum a wuta ba a'a ina in dai haka mutum zai shiga wuta ai wuta me ya ta samu rabon me ya ta samu in talaku mai mutum sau ɗaya ba shikenan ba ai sai an ƙara mutum girma haka manzon Allah ya ambata ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai an ƙara wa mutum girma nan kafaɗar sa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai kafaɗar ɗan wuta daga nan zuwa nan hadisin muslim ya ce mahayin doki zai hau ya kwana biyu ko uku yana tafiya a kai na manta adadin kwanakin haka manzon Allah ya faɗa kaga ba ƙaramin girma za a ƙara masa zuwa haka zai zama ƙatoto sosai don me don wuta ta ci sosai ya ƙoni ya babbaku Allah kiyaye ko da haka zai shiga cikin wuta wuta tana cin sai ya ɗauko wannan amanar sai ya ji ya kinkimo ta ya ɗora ta aka faɗarsa yana tawowa wuta tana cinsa hatta idza zanna annahu najin har sai ya gama tsammani cewa fa ya tsira gashi dab da gaba zai fito daga wutar jahannama hawwata kawai sai wannan amana sai ta kwace sai ta koma cikin wutar jahannama sai ta ƙara can ƙasa wahawa fi afriha abadal abidina sannan shi ma sai ya ƙara komawa ya bita zai je ƙara kamo ta malai ce abadal abidina har abada haka zai ta yi ya shiga ya ɗauko ta sai ya zo gefe ta ƙara ƙwacewa ta koma ga nauyi ga wutar jahannama ga bala'i ga masifa kowanne ga shi to wannan duk wanda ya ci amana malam abdullahi dan mas'ud ya idan Allah madaukakin sarki ya tashi kiyama haka za a yi masa thumma qala sannan sai abdullahi dan mas'ud ya ci gaba da cewa a cikin a cikin wa'azi da yake yace as-salatu amanatu yace jama'a ku sani cewa sallah amana ce yadda Allah madaukakin sarki ya farlata sallah cewa qimus salata ku tsaye da sallah to amana Allah madaukakin sarki ya baku kowa sai an tambaye shi game da amanar da Allah bashi ta sallah ya sauke ta ya yi ta da rukunanta da wajibanta da shar'anta da komai nata ya kiyaye ya yi ta akan lokaci ya yi ta da khushu'inta da nutsuwarta da komai yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da sallah haka mutum ya yi ko kuma ya yi ne kawai dan ya sauke nauyi kamar yadda wasu suke faɗa kawai ina yi na yi sallah ne dan na sauke na bari na yi na huta kamar da wasu suke faɗa daga cikinmu to amana ce ya ce wal wudu'u amanatun kaga alwalan nan ita ma amana ce musamman irin lokacin da ake ciki yanzu na sanyi wani lokaci zaka ga ka tashi da asuba ana mukumukun sanyi baka da ruwan zafi a flas haka mutum zai je ɗauki ruwa mai sanyi ya sa a jikinsa to yayi alwala amana annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce asbighil wudu'a ku rana alwalanku ka yi alwala cikakkiya tare da wanke gabai ko ina ya samu ruwa shine isbaghul wudu rana alwala ka wanke ko ina ka tabbatar ya samu ruwa sannan ka yi shi ala akmalil sifa shine ka wanke gabanka sau uku uku alwala yan uwa amana ce za a tambaye mu game da ita ranar tashin alkiyama wal ghuslu amanatu hakanan wanka shi ma wanka irin na ibada da mutum zai yi wankan janaba ko wankan al'ada ko wankan jinin haihuwa ga mata shi ma amana ce akan mu gaba ɗaya mu da su wal waznu amanatun wal kailu amanatun Abdullahi dan Mas'ud da ke ci gaba da cewa wal waznu a al waznu shine abin da ake ake dorawa na nauyi me ake ci masa da Hausa irin abin da ake dora kaya sikeli ko sikeli shi zai zama wazani kail kuma shine kamar mudu mudu kamar kwano na awo to da sikeli da mudu dukkanin su anan wanda harkar kasuwancinsa yana yin ta ne da abin da ake ɗora nauyi nauyi ake gwadawa to ya sani amana ce wanda kuma harkar kasuwancinsa yana yi da abin da ake aunawa ne da kwano wannan shi ma ya sani amana ce Allah madaukakin sarki ce wailul lil mutaffifina azaba bone ya tabbata ga masu tauye ma'auni masu tauye mudu Allah ce allazina idza talu ala nasi yastautuna su ne duk lokacin da za su auna daga mutane sai su nemi sai an cika musu dam in sun je siyowa da kasuwa za su yarda a tauye musu ba idan buhu ne sai sun tabbatar an cika yayi tsiri yayi dan tumbe sannan sai a rufe musu amma wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna amma in su ne za su auna maka ko za su gwada maka yukhsiruna sai ka samu suna tauye abin da suke auna maka saboda ha'inci to wannan shi ma amana ce duk za a tambayi ma'abucin kasu ma'abucin kasuwanci da yadda yake kasuwanci da ranar tashin alkiyama haka nan in aka ce malamai suka ce in aka ce alwaznu wal kailu ana amfani da shi ne wajen abin da ake aunawa da abin da ake gwadawa amma suka ce duk wani al'amari ne da kullum ya shiga ciki tauye tauye mudu yana shiga cikin komai na rayuwa komai na aiki ma'aikaci ne mutum a makarantar boko primary school ko secondary school ko jami'a an ɗauke shi zai rinka shiga aji karfe 8 ko yadda yara zuwa karfe 11 bai shiga aji ba sai tara yayi ta tsafif yan uwan fahimci wannan da kyau ya yi attasifif ya tauye mudu an yi da shi a yarjejeniyar ɗaukar aiki da aka yi da shi cewa zai rika shiga aji karfe takwas baya zuwa makaranta sai tara da rabi ko goma ya shiga aji wala ya tauye mudu sai Allah ya kama shi ma'aikaci ne ofis ɗinsa ga abin da aka bashi aiki sai saboda ka baya yin aikin sai lokacin da ya ga dama wannan tatsififi ne shi ba saboda ka duk wani bangare duk wani sako na rayuwa yan uwa tauye ma'auni da tauye mudu yana shiga ciki ba iya kawai awo da abin da ake nufi ba kada wani ya dauka cewa ai masu awo kawai ake nufi a'a kowa yana iya shiga ciki hatta a gidan mutum a gidansa zai iya samun tasfif abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta masa na wajibi ya tauye yaki wannan tasfifi ne shi ba Allah madaukakin sarki kuma zai tambaye shi bisa amanar da ya bashi malai ce wa azamu zalikal wada'i mafi girma daga cikin waɗannan su ne alwada'i'u ajiyoyi da ake bayar tsakanin juna wannan ya baka ajiyar kuɗi wannan ya baka ajiyar wani abu nashi wani amanar iyalinsa ma zai baka wani zai baka amanar magana ne wani zai baka amanar kaza to wani alwada'i din dole ne idan aka baka su kame da su yadda suke dole ne yadda aka baka haka zaka yi da mutum yadda yake cin amana a cikin su ba karamin matsala bane malai ce Allahumma amilna bi lutfika wa tadarakna bi afwika ya ubangiji muna roƙonka kai mana mu'amala da tausasawarka sannan ka riske mu da afuwarka qala fadilatu shaykh malai ce maw'izatun ga wani wa'azi kamar yadda ya saba a ƙarshen kowanne babi malai ce ibadallah ya ku bayan Allah ma ashrafal awqati wa qad dayya'tumuha bai ya kai girma da tsada na lokuta sai dai kuma kash wa qabdayya atumuha kuna tozartar da lokutan akan abubuwan da ba su da amfani lokaci shine abin da Allah madaukakin sarki ya gina rayuwar gaba ɗaya a kansa duk rayuwar mu kaiwar mu da komawar mu shekara 100 zakai shekara 70 zakai shekara kaza kana tafiya ne akan me akan lokaci akan second minti awa rana sati wata shekara kuma kowanne ɗaya idan ya wuce daga cikin abubuwan da suka wuce ya tafi kina ba zai dawo ba har abada shi sa Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya rantsuwa da zamani gaba ɗaya saboda muhimmancinsa wal asri Allah ya ce na yi rantsuwa da zamani gaba ɗaya rayuwarka gaba ɗaya ta shiga cikin al asri Allah ya ce innal insana lafi khusir lallai hakika ɗan adam yana cikin babbar asara Allah ya ce illal ladina amanu sai istisna'i sai dai wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari wata wasau bil haqqi suka yi wasici da gaskiya wata wasau bil sabr suka yi wasici da haƙuri zaga duk waɗannan abubuwa suna kaiwa da komowa ne akan lokaci lokaci yana da tsada ɗan uwa kada mu rinka ɓata lokacin mu akan abin da ba zai amfanar da mu ba ɗaya daga cikin magabata yake cewa lokaci wani ɓangare ne daga jikinka duk lokacin da wani lokaci ya wuce to ka ɗauka wani ɓangare daga jikinka aka ɗauka aka sayar yanzu idan Allah ya kaddara za ka shekara saba'in a duniya idan yau ta wuce fa to daga cikin kwanakinka ne shekara saba'in ɗin aka ɗauka aka yi subtraction ba haka ba ne an rage yanzu wannan kwana ɗaya in saura wasu kwanakin kuma na daban kullum haka ake ana ta rage ka lokaci kenan shi sa mu amfani da lokacinmu bale cewa ma a jahalar nufus wa qad ata'tumuha me kai jahilcin rai ran mutum me kai jahilcinta da sanin abin da zai je ya zo da sanin abin da yake gaba amma kuma wa qad ata'tumuha babu abin da mutane suke wa biyayya kamar me kamar ransu babu abin da mutane suke bi kamar san rai shi sa Allah madaukakin sarki ce wa nafsun wa ma wa nafsin wa ma سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلاها من زكاها وقد خاب من دساها rai kenan dukkanin wanda ya wa ransa biyayya cikin saba wa Allah maɗaukakin sarki to ko shakka babu wannan ya taɓi yayi asara amma wanda wanda ku yi kokari ya saita ransa ya ba Allah maɗaukakin sarki to wannan shine ya nasara eh an nafsu kenan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi da yawa daga cikin mutane zai yan za ku ga suna bautar sarransu ne kawai abinda sarransu ya raya mishi suke afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu Allah ce shin baka ganin wanda suka dauki ababen bautarsu a matsayin san zuciyarsu su san zuciyarsu kawai suke bautawa mai ran ya raya musu me yake so za su je su yi shi kawai ko menene ko ya yarda da Allah ko ya fusata Allah ko daidai ne ko ba daidai bane ko za su cuci wani ko ba su dai kawai in ransu yana so za ta yi malai cewa ma a daƙa su'al anil amwali fanzuru kaifa jama'atumuha me ya kai bin diddigi da za a yi na tambaya akan dukiya shine a daƙa su'al a yi tambaya duk ƙanƙantar abu in dai mutum ya samu a duniya na halal ko na haram wala sai amma tambaya akansa eh shine suke cewa ai halaluha hisabun haramuha kuma iqabun hi halaluha hisabun wa haramuha iqabun in ta halal ma ka je ka tara dukiyarka sai an maka hisabi akan ta ta halal ba sai an maka hisabi akan ta shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace talakawa za su riga masu kuɗi shiga aljanna da kusan shekara saba'in talakawa sai sun shiga aljanna sun je sun huta sun gama abin nan ɗinsu sannan masu kuɗi wanda fa su shiga a cikin masu kuɗin kenan saboda hisabi kawai saboda kusan komai tambaya ɗaya ake a kansa amma ban da dukiya ita dukiya tambaya biyu za a yi maka a kanta min aina tasabaha wa min aina amfaktaha ko wa fima amfaktaha ta ina ka same ta tambaya ce mai zaman kanta ɗan uwa ina ka samu sai an bi diddiki ta ko ina wallahi sai mutum ya yi bayani naira ɗaya mafi kankanta kuɗi ke na yanzu wallahi sai an ƙwaƙulo shi an maka shi zabi akan sa ta ina ka same shi da aka yi zo idan an gama da wannan ka fita an tabbatar ka same su ta halal to kuma wa fi ma an faƙatahu ya aka ka ciyar da shi me kai da su me kai da su shi ma sai ka amsa fa duk abin da kan kayi me ka siya wa ka bawa ina ka narka su Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka a kansa to shi sa dukiya akwai tambaya a kanta sosai da shi sa malai ce fanzuru ku duba ku ga kaifa jama'tumuha ta ya kuka tara dukiyar wama ahfaza wama ahfaza suhufi bil a'mali fatadabbaru ma awda'tumuha mala yace me ya kai takaddun da ake rubuta ayyukan bayi kiyaye ayyukan da ake rubutawa a cikinsu mala ce fatadabbaru ku je ku yi la'akari ku lura ma auda'atumuha me kuka zuba me kuka aje a cikin takaddun nan naku takadda da Allah maɗaukakin sarki ya sanya kowanne mutum ake rubuta masa aikinsa a ciki kiraman katibina ya alamuna ma taf'aluna suna nan mala'iku ne Allah maɗaukakin sarki ya aje su kawai suke rubuta ayyukan bayi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi me raqibun atidun mutum ba zai farta wata kalma ba ballantana ya aikata ta sai Allah madaukakin sarki ya sa akwai wasu mala'iku masu siffa guda biyu masu siffa guda biyu kowanne raqibun ne kuma kowanne atidun ne suna bibiyar ka kuma suna kiyaye duk abin da kake saboda ka duk an rubuta duka gaba ɗaya abin da mutum yake daga lokacin da mutum ya balaga dan uwa zuwa lokacin da zai bar duniya wallahi babu abu guda ɗaya babu guda guda ɗaya da za a yi misin ɗinsa duk yana nan a rubuce an dawwana shi yana nan wani irin littafi ne astaghfirullah inda Hausa zaka ce wani mayin littafi eh baya misin ɗin komai sai ya zo da shi idan Allah madaukakin sarki ya tashi kiyamarsa Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba haka Allah madaukakin sarki ya sanya mana ita kamar na'ura ce haka anan a auyen duk abin da ake tana rakodin tana rubuta ran tashin al-yawma Allah madaukakin sarki zai fito da littafin nan sai a shimfida shi sai a ce da mutum ikira kitabaka kai da kai aikin kai za ka karanta littafin da kanka ba wani zai karanta maka ba ikira'a karanta kitabaka littafinka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba kai da kan kanka ka isa kanka da kanka hisabi ka san duk dan adam fa ya fi kowa sanin kansa da kansa al insanu an nafsi basira kai a kanka ka san ka cancanta ko baka cancanta ba ka sani dazu ina buga ina buga wasu yara misali mun yi mun yi karatun alqur'ani sai na ce musu kowa ya tashi ya karanta mu muna irin karatu ne haka kamar na musaffa wannan ya karanta wannan ya karanta wannan to kowa ya san irin karatun da wani karatun ne dai gashi nan duk aya ɗaya sai ka gyara masa sai na ce musu to yanzu ku kaddara wannan karatun da kuka yi a ce buɗe muku kofa aljanna akai haka na ce musu na ce ku kaddara an buɗe muku kofa aljanna an ce kowa da wannan karatun da yayi da shi zai shiga na ce da Allah a cikin kowa ke gani zai shiga wake gani ba zai shiga kowa ya sani kowa ya san irin abin da to haka za a ba mutum littafinsa a ce ya karanta mutum in ya karanta ya karanta ya karanta sai ya ga komai yana ciki komai shi ne mutum hankalinsa ya tayi sai ce to wannan wannan wannan irin littafi ne shi ɗan ƙaramin abu da babba baya bari sai ya kiyaye shi komai yana ciki haka al'abarin yake yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya yi programming ɗin mu yadda wallahi babu wani abu naka da zai iya kwacewa Allah maɗaukakin sarki babu shi komai a tattare yake saboda haka duk abin da muke kawai kai kana sani ne Allah ya shirye da mu gaba ɗaya malai ce qabla rahili qabla rahili an alqalili wal munaqashati an an-naqiri wal wal fatil tun kafin mutum ya tafi zuwa ga abin da yake ɗan kaɗan na hisabi da zai riska a cikin wani littafin nasa wal munaqashati da kuma tattaunawa anin naqiri wal fatil da abin da yake bai kai aka ce an naqir an naqir shine wani ɗigo ne da yake bayan da yake bayan ƙwallon dabino akwai an naqir akwai al fatil akwai al kitmir da Allah ya buga mana misali da su a Qur'ani ko to shi an naqir shi ne wani ɗigo ne a bayan dabino ɗan ɗigo ne haka akwai alfatil shi kuma wani ɗan zare ne haka idan ka buɗe dabino ƙwallon dabinan akwai wani jade wani tsaga ko to jikin tsagan za ka ga wani ɗan zare an gane to ne shi ne ake ce masa alfatil ƙidimir kuma akwai wata fata wata 'yar farar fata da ta ɗan lallaɓe ƙwallon dabino an gane ta yi to ita ce alƙitmir to ko kamar wannan ne ko kamar wannan ne sai an fito da shi na aiki sai an maka hisabi a kansa tashin alƙiyama Allah ya buga mana misali da su wala yuzlamuna naqira wala yuzlamuna fatila ba za a zalunci mutum gwargwadon fatil ba ba za a zalunci mutum gwargwadon naqir ba sai an zo da shi sai an yi zube ban ƙwaryata kuma sai mutum ya amsa wallahi wallahi akwai tashin hankali wallahi akwai tashin hankali Allah ya ba mu ikon wucewa lafiya malai ce qabla an tanzilu butunan luhudi tun kafin ku sauka ku yi kokari ku shirya wani lokaci tun kafin ku sauka ku ji ku a cikin cikunan alluhudi su ne kabarbara jam'i ne na allahadu allahadu shine irin kabarin da ake bula shi ta jikin bango idan aka yi uwar ta jikin bango kuma sai a bula shi ta ciki sai a zara mutum to shine allahadu jam'isa shine alluhud mala ya ce to tun kafin mutum ya ji shi a cikin kabari ya kamata ya tintintini irin na waɗannan abubuwan ya kimtsa ya gyara ya sanya zai game da Allah maɗaukakin sarki wata siru tsa'aman liddudi ku zamto mala ya ce kuma ku zamto tsa'aman abinci liddudi ga tsutsotsi ita ce addud tsutsa kenan aka sa mutum a cikin kabari da ba tsutsa take cinyawa ba wani mawaƙi yana cewa wai kamace tsutsa ta sharɓa haka ne aka samu mutum a cikin kabari yan kwanaki ne in ka je shi kenan mutum yana diddige malace fi baitin babuhu masdudin wani ɗaki da za a sa mutum a ciki wanda ƙofar ɗakin masdud a toshe take a toshe take kabari ina ɗaki a ina ƙofa ba ƙofa ba ƙofa to shine ɗakin da yake ishara zuwa gare shi malaci walau qila fihi lil asi inda za a faɗa ga mai saban Allah a cikin kabari a ce masa ma tahtaru me ka zaɓa me za ka zaɓa a yanzu me kake so laqala da babu abin da zai faɗa sai dai ya ce a udu a dawo da ni wala a udu wala a udu ba zan koma zuwa ga aikin da ne mara kyau ba an gane kalmomin da tsaye ne amma kowace akwai manufarta eh shi ne laƙala na farko da ya ce a udu a dawo da ni duniya zan dawo duniya amma wala a udu ba zan koma zuwa ga aikin da ne kawo wannan aikin na bala'i ba an gane bambancin su ko na cikin kabari a lokacin da ya tsinci kansa yana sa mutum a cikin kabari in ya ga bala'in da yake ciki inda za a tambaye shi bai zai ce a dawo da shi amma Allah madaukakin sarki a ya riga ba da amsa ko yace ko da an dawo da shi din ma ci gaba zai dai eh walau ruddu la adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun Allah yace inda za a dawo da su duniya fa ko da ɗan wutan an sa su a cikin wuta abin da ya rinka faɗa kenan ya laitana nu raddu wa la nukaziba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin ya kai can dan me ba za a dawo da mu duniya ba ba za mu ƙara ƙaraita manzanni ba za mu gyara abin da muka za mu yi aikin alkhairi Allah ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl bari ba wannan zancen bane abin da suke boyewa ne kafin wannan lokaci shi ya bayyana a gare su yanzu abin da suke karetawa suke gani ba daidai bane dan duk abin da mutum yake imagination din sai yake gani cewa kamar labari ne tatsuniya ce wallahi dan uwa sai mutum ya mutu da marara gaskiyar abin da ake gaya masa wallahi duk abin da mutum yake gani yanzu kamar tatsuniya ake gaya masa ana cewa akwai wuta akwai kabari akwai kaza ka san akwai kabari ana zuwa a sa mutum amma ana cewa akwai macizai akwai mala'ika mai guduma akwai kaza duk gani yake kawai labari ne sai abin ya faru akan sa yake gani ai kamar mutuwa sai yanzu yanzu duk da muke zaune a nan wajen nan kowa wani nasa ya taba mutuwa babu wani a nan wajen da za a ce babu wanda nasa ya taba mutuwa kuma kaga bai dawo ba amma me yasa yanzu ba ma shirya wa mutuwa yadda ya kamata saboda gani muke kamar mu ba yanzu bane kawai yan uwa ba haka bane da Allah a cikin muna akwai wanda yake kansa mutuwan anjima akwai mai imanin a cikin mu da yake kawo kansa mutuwan anjima da wahala wani yana bajet din shekara hamsin ma nan gaba wani shekara talatin yake bajet amma kuma bai san cewa ba zai wuce jibi ko gata sai sai mutum ya ganta karara haka al'abarin yake Allah madaukakin sarki ya samu cika imani malaika wasu baitoci guda uku ce aina ahlud diyari min qaumi nuhin ثم عاد من بعدهم وثمود yace ina ma'abota gidaje daga cikin mutanen annabi nuhu sannan adawa da wanda suke bayansu daga samudawa duk suna ina yanzu babu da gidajen annabi nuhu mutanen annabi nuhu da samudawa da adawa duk sai dai kufansu kawai sai kufansu inda aka halakar da mutanen da samudawa da samudawa inda aka halakar da su larabawa sukan wuce ta wajen larabawa sukan wuce ta wajen su zo su wuce su ga sai dai kufai kawai sai dai kufai gashi nan sun an tabbatar da cewa dai gashi mutane sun zauna a wajen kuma Allah su musamman sabai da Allah madaukakin sarki ba su labarin sa cikin alqur'ani واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله kashin Allah ya bada labari a cikin alƙur'ani su wane ne samu da wasu adawa mai suka yi duk gashin don haka babu su babu labarin su sai dai kufai Allah sai kyale gidajensu dan su zanto mana ibar dan su zanto mana wa'azi ga mu da muke baya kalli misra je ka misra yanzu ka kalli pyramid ɗin misra ka gani mutane ne suka gina wannan abin da hannunsu wannan pyramid ɗin da kake gani har yanzu na ɗaya daga cikin abubuwan mamaki a duniya wannan pyramid ɗin har yanzu wannan pyramid ɗin na ɗaya daga cikin abubuwan ajaib da mutane ake towa daga ko'ina daga duniya a zo a yawon buɗe ido a kalli wajen mutane ne ka gina shi suna ina babu ba sa nan Allah maɗaukakin sarki ya wanzar da wajen ne dan ba wai dan ya zamto yawon buɗe ido ba turawa ne ba su da hankali su sun ɗauka kawai zuwa za a kai kallo ka buɗe ido shi kenan ka kallo wani abin da da baka taɓa gani ba a'a Allah ya bashi ne dan ka gane ina wanda suka yi wannan aikin ina suke idan ƙarfi kuke ji da isa da ci gaba me yasa har yanzu ba ku irin wannan aikin ba me yasa shi sa Allah madaukakin sarki da yana ba mu labarin waɗanda suka gabata yake cewa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa laqad makkannahum fima in makkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida sai Allah ce fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay iz kanu yajhaduna bi ayati llahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un Allah ya ce mun ba su tabbas a doron ƙasa da ci gaba irin wanda ku ba mu ba ku ba haka Allah madaukakin sarki ga sabon manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duk wani abin da kake ji da shi a baya an yi wasu Allah maɗaukakin sarki ya ara musu lokaci da ba su bi shi ba kuma sai Allah ya wanzar da abubuwan dan mu taso mu gani yanzu kalli fir'auna kalli fir'auna duk din da ake tarihin duniya ba a taɓa yin kafiri kamar fir'auna ba tun da ake tarihin duniya duk wata kalma da ka sani mara kyau wacce Allah ba ya so sai da ya faɗe ta ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ce ana rabbukum al'a'ala duk kafircin kafir da wala ya ce shi rabbu ne saboda rabbu siffa ce ta Allah da yake banta da ita dan babu wanda yake halitta sai Allah in ka ce rabbu shine wanda yake halitta ya samar da halitta ya rena halitta kuma ya kula da halitta to shi ya ce hata rabbu ma ya kwace wa Allah Allah madaukakin sarki ya wanzar da shi me yasa Allah ya aje fir'auna ne me yasa aka bar shi har yanzu yana nan wa'azi wa'azi amma wanzu ake a kalli fir'auna kawai a ɗauki hoto a dawo dan Allah ka kalli toshewar basira ka kalli toshewar basira Allah madaukakin sarki ce al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ce a yau za mu tseratar ka kalli abin da Allah ya faɗa nunajjika za mu tsamar da kai da jikinka litakuna dan ka kasance liman khalfaka ga wanda zai zo a bayanka suwa kenan ba mu ba ne? aya wata aya da zamu kalla mana jin tsoron Allah madaukakin sarki ma'ana kalla aikin da fir'auna yayi kalla abin da Allah ya masa ka guji irin aikin shine kawai amma sai kaga dan dalilin da yasa Allah ya ajiye ayoyi kwata kwata ba ma daukar wa'azi akan su kwata kwata an da abubuwan kawai yawon bude ido kafirai su je su yawon bude ido ma mu je yawon bude ido Allah madaukakin sarki wani lokaci sai ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa me kana aqibatul mukazzibina kai tafiya a dorasa zagaye kasa je ka China je ka gari ka zaje duk dan ka ga ya Allah madaukakin sarki da wanda suka me suka karyata ayoyinsa kai siyaha ka motsa daga garin ku ka je wani wajen dan ka ga ya waɗanda suka hafar cewa Allah maɗaukakin sarki ƙarshen sai zama to shine amfanin yawon buɗe idan amma mutum ya je yawon buɗe idan ya ɗau hoto ya dawo kuma ya ci gaba da shigan takarsa to me amfanin wannan yawon buɗe idan ba shi da amfani Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Allah ya ce bainama alqawmu fin namariq wal istabraqi afdat ila turabil khududi Allah ce yayin da mutane suke cikin jin daɗi da daula annamariq su ne irin filillika masu tsada wal istabaraki da nau'i nau'i na alhariri shine al istabarak nau'i ne mai tsada ma special nau'i ma na alhariri a ciki ma mai tsada yayin da mutane suke ta'ado da irin waɗannan abubuwan abdat ila turabil hududi ba zato ba tsammani sai kaga ƙasa ta rufe kumatunsu sun shiga kabari kenan sun mutu duniya ta gama da su sai malaika wanda baiti mai mai wa'azi a ciki ya ce wa sahihun adha ya udu maridan wa huwa adna lil mauti mimman ya udu sau nawa ne zaka samu sahihun lafiyayye babu abin da yake damunsa ko ƙwarza ne ko ciwon kai baya fama da shi adha ya udu maridan zai waye gari a hantsanta shine adha da hantsi kenan ya udu maridan ya tafi duban mara lafiya shi ya tashi lafiyayye babu abin da yake damun sa ya tafi dubu mara lafiya malai ce amma wa huwa adna lil mauti shi ya fi kusa da mutuwa mimman ya udi sama da wanda ya tafi dubuwa yan uwa nawa aka irin wannan shi lafiya kalau ya tafi dubu mara lafiya sai kaga ya tafi yayi accident anya ya mutu mara lafiyan kuma ya tausa ci gaba da rayuwarsa ba haka ba haka bane Allah kenan e babu wanda ya san lokacin da mutuwa za ta girse shi ita mutuwa daman Allah madaukakin sarki ya ajiye ta ne don ta zama to wa'azi ga wanda aka ga wanda suka halicce ta ma'ana ga wanda su ba ita ba su ta kama ba saboda yadda Allah madaukakin sarki ya tsara mutuwa shine la ta'tikum illa baghtatan ba ta zuwa muku sai ba zato ba tsammani ba shiri eh ai dama me me amfanin mutuwar ai ka mutu ne don mutum ya je girbi abinda mutum ya shuka saboda ka ba wani notice da ake ba mutum ba wani wanda aka taba ba notice in ba annabawa annabawa kawai Allah yake ba notice eh su duk annabi in zai mutu za a sanar da shi kuma za a ba shi zabi cewa ka yadda ka tabbako kuma baka yadda ba amma in ba annabi ba ba babu eh saboda shi annabi Allah ya zabe shi ya masa wahayi dama ya cire shi da dukkan wanda tun duniya da abin da ke cikin ta amma mu yanzu da muka kifi akan ta to kuma shikenan sai a hankali eh sai dai Allah ya sa mu cika da imani kawai Allah ya mu dace yan uwa na'am eh to eh to sai dai shaidan gaskiya ya ce wasu mutanen suna cewa su su shirya ko yanzu mutuwa ta zo musu to galibi dai gaskiya faɗa a baki ne irin waɗannan inda aka ɗan gwada su eh kaɗan kawo masa hari da kaga abin nan ai ba ba wanda yake son mutuwa tsakani da Allah Allah ba ko mutumin bari ga muku wani abu ko mutumin da ke cikin rashin lafiya rashin lafiyar da ta ci shi ta cinye wallahi ya fi wa kansa samun ya fi wa kansa kyakkyawan zaton samun lafiya akan me akan mutuwar lafiya yake son samu dan in za ka taba zuciyarsa dan uwa zaka ga ya dan sai ya dan yi bajet ma wani abin a gefe in ya warke zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza ba kowa yake kawo kansa mutuwa ba tsakani da Allah ya mutuwa ba daɗi kawai da bayar da za a yi sai an tabu dole amma mutuwa ba ta da daɗi kamar sun ce me eh wannan galibi za ga mutane wasu musamman mutum ba shi da lafiya da yawa yakan ce kai anya wannan shan lafiya ko zan tashi ba wai yana son mutuwa bane wannan ko san mutuwa ke a'a rashin lafiyar da yake ciki ne yake tsammani yake tsammani cewa ba zai tashi ba amma inda zai tashi zai ji daɗi kuma zai ji daɗi ba sai ji daɗi ana yi da yawa wani zaka ga zaka je duba shi da ce maka wallahi wannan rashin lafiya wani bana ji zan tashi ai ba so yake ba ko so yake a lokacin amma da yana ji a jikinsa ne kamar ba zai tashi ba galibi in mutum ya kusa mutuwa wani lokaci za ga Allah madaukakin sarki yakan dan mutum irin irin wannan budin sai ga mutum yana faɗa wata magana wacce sai daga baya sai kaga anya wannan baban kwana yake ba sai mutum ya rasa sai kaga wannan maganar da yake maka kamar ban kwana yake maka yana faruwa Allah ya sa mu cika da imani yan uwa za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah amin